أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم الأنبياء وإمام المرسلين ورئيس دور المحجلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين المطهرين وصحابته الهادين المهتدين ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko na mai sake nana ta godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci mai albarka yammacin lahadi 23 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa birnin madina na da shekara 1446 wanda kuma ya daidai da 23 din ga watan maris 2025 miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na mu'ad bin jabal da ke nan unguwar abba ibrahim a garin damatu fadar gwamnatin jihar yobe domin ci gaba da majalisunmu na karatun alkur'ani mai tsarki da tafsirinsa cikin waɗannan kwanaki masu albarka na watan ramadan a jiya idan ba a manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta 65 a cikin wannan sura mai albarka suratul isra sura ta 17 cikin jerin gwarin surorin alkur'ani daga sama zuwa ƙasa faɗin Allah maɗaukakin sarki inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila yau insha Allah za mu tashi farkon aya ta 66 rabbukum alladhi yuzji lakum al-fulka fil bahri litabtaghu min fadli kafin nan za mu dan duba wasu daga cikin tambayoyi ko kuma ƙarin bayanai wannan yana cewa assalamu alaikum prof Allah ya kara lafiya tare da Allah ramma amin naji an tambayi professor Sani Umar Rijiyar Lemo dangane da rera addu'a ya ce babu wani hani akai kuma na bibiyi duk limaman harami da sauran kasashe su ma suna yi ai baka zo da sabon abu ba malam abinda nace nace babu dalilin ne amma kuma akwai wuraren da ake yi kuma ba matsala ba ce da take da wani zafafawa tabbas ana yi a harami abu a fili yake a duka limaman harami duk suna rera waka da suna rera afon suna rera addu'a lokacin da suke a cikin alkunut so ba matsala ba ce da akwai wani tada jijiyar wuya a kai so abin da na faɗa kenan so wanda ya ga zai iya yi zai iya yi wanda ya ga zai yi ba zai rera ba ba wajibi ba ne sai an rera ina fata an gane so matsalar tana da sauki ba irin matsalolin da ake zuwa a gwada kan malamai ba ne ya ji fatawa ya ji ta wajen wani malamin don ya gwada ka kuma sai ya ƙara zuwa sai ya ƙara kawowa a wani waje so ina ga matsalar ba wannan bace wannan ya ce assalamu alaikum allah ya ƙara allah ya karbi ibadunmu Allah ya ƙara lafiya da alaran ma malam sani amin malam ina neman taimakon addu'a na samu admission to Allah ya taimake ka da wannan admission din da ka samu Allah ya baka nasara Allah ya da yadda za a yi sai kuma a haɗa maka da shawara in ana in an dawo daga lacca kuma a tafi wajen sana'a muna nan dai akan bakan a tafi wajen sana'a kuma ko ba haka ba yana bukatar addu'a ya to amma kuma baka nema ba amma za mu kara mu baka da shawara kamar yadda annabi yusuf ba yadda aka nemi fassarar mafarki bai tambayi shawara ba ba a tambayi shawara ba da ya fassara mafarkin kuma sai ya kara da mu da shawara ta zira'una saba su nina da'aman sai to ba mahasatun fargamin rufi sun guli so ya samu admission ba addu'a kaɗai yake bukata ba yana bukatar addu'a Allah ya taimake shi ya bashi nasara amma kuma akwai bukatar shawara gone are those days da za a dinga karatu don tsammanin an gama karatun shi kaɗai zai iya sama maka abin yin a'a a dinga yi aka haɗawa da sana'a Allah ya taimaka abu na gaba akwai ɗan ƙarin bayani dangane da tambayar jiya abinda yake da alaka da karan dashi ko a dashe da aka tambaya na dan fassala bayani amma sai na ga na dan samu ɗan tambayoyi wasu sai kamar ba su fahimta ba sai suke ganin kamar duka haramun na kasa dashi zuwa nau'i biyu ne akwai wanda a junanmu mu a tare muke ɗaya ne wakilin karɓa mu muke yi na rantawa wannan wannan watan a rantawa wancan wannan watan a rantawa wancan a irin wannan idan aka ce mai tattarawa shi ma zai ƙara to shi ma mai ba da kuɗi ne shi ma ranci yake bayarwa in ya ce zai karɓi kuɗi a wajen kowa kamar yana ya ba da rance ne kuma za a ba shi da gani wannan shubahar da zari'ar ita ake gudu amma kamar wanda yake noman na gari mutumin da ya ɗauki dashin a matsayin sana'a ya zauna da takardu an bugo ya sunan shi irin kamar facebook din nan kullum yana zaune ko tana zaune ko ya bi wajen 'yan kasuwa ya karba ko kuma a kawo masa ko a kawo mata har gida ta rubuta ta tana da wannan kudin wannan aiki ta yi aiki service fee ne kudin aiki ne kuma ya halatta a karba so ba ba ba normal nan gama garin masu dashi bane wanda yake haramu wanda yake da shubuhar da zai iya kaiwa zuwa ga a ci haramun shine wanda kai ma a ciki kake mu biyar mun haɗu za mu yi gashi na ɗari. january february march april ne a january an bawa abubakar february an bawa salisu a march an bawa ismaila april karshen sallah za a ba ni lokacin sallah kaga sai na ji dadin hidimar sallah me sai a ba alaran ma sai ya shirin suna watakila yana da suna a gidansa misali da alaran to a ciki yanzu ni ne jagoran tattarawa idan duk wanda ya kawo idan ya kawo a cikin dubu ɗari sai ya ƙara min da dubu ɗaya to ta mece ce dubu ɗaya an gane ko ba wani aiki ai da nake yi a ciki saboda abinmu ne mu muke yi muke sakinin tsakaninmu amma wannan wani lokacin zuwa suke su karba wani lokacin a zaune ake ana jiran wannan aikin a yi lissafi a yi kaza a yi kaza wannan ya bambanta da wancan wallahu ala wa'ala ala rama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا نعم الله سبحانه وتعالى yace rabbukum alladhi yusji lakum alfulka fil bahr ubangijinku Allah subhanahu wata'ala shine wanda yake tafiyar muku yake sauwake muku da tafiyar da jiragen ruwa a cikin teku litabtagu min fadlihi dan ku samu damar tafiye-tafiye domin nema daga cikin falalarsa innahu lalle shi kana bikum rahima ya kasance mai rahama ne mai tausayi ne da jin kai gare ku wa idza massakum ad-durru fil bahri sannan kuma idan kuka hau jirgin ruwan kuna cikin tafiya sai kuka haɗu da matsala kuka haɗu da barazana zalla man tad'una illa iyyahu duk wanda kuke ambato kuke roƙonsa a ƙasa lokacin da ku shiga cikin jirgin ruwa ba sai ku manta da shi ku watsar da shi ba ku tuno shi illa iyyahu Allah kaɗai kuke tunowa domin ku nemi ya yafe ya cece ku daga halin da kuke ciki falamma najjakum ila albarri lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya tseratar da ku zuwa ga tudu a arattun sai ku juya baya ku bar masa bauta ku daina kiransa ku koma abin da kuka kasance kuna aikatawa a baya wa kana al-insanu kafura lalle dan adam ya kasance mai kafircewa ne da ni'imomin Allah subhanahu wata'ala ubangiji subhanahu wata'ala yana lissafa mana ni'imominsa da yayi wa dan adam daga cikin ni'imomi Allah subhanahu wata'ala ya sauwake masa tafiya abu a cikin a cikin teku tafiya a cikin ruwa ku dai duba yadda ruwa yake ku duba girman yadda jiragen ruwa suke amma za su shiga cikin ruwa su ɗebi mutane su ɗebi kaya kuma sai kuma jirgin ya tafi ya yi tafiyar watanni ko satiku ko kwanaki a cikin ruwa sannan kuma ya isa zuwa ga inda za a ji lalle wannan ba karamin ni'ima bace daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wata'ala to Allah subhanahu wata'ala yana ambata wannan a matsayin ɗaya daga cikin ni'imomin da yayi wa bayinsa to idan ba shi ba waye isa ya tafi yadda waɗannan jiragen ruwan Allah subhanahu wata'ala cikin suratul rahman yace walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal alam Allah subhanahu wata'ala shi yake da manya-manyan jiragen ruwa waɗanda suke tafiya a cikin ruwa kal alam kai ka ce manya-manyan tudu manya-manyan duwatsu ne a lokacin da waɗannan ayoyin suke sauka larabawa ba su masan jirgin ruwa ba ba su masan jirgin ruwa ba duk da akwai jirgin ruwa tun a lokacin ko amma su ba su san ire-iren waɗannan jirgin ruwan ba ma jirgin ruwan da za a ce gashi nan da tsayi da tudu kamar manya-manyan duwatsu irin waɗanda suke ɗauko kwantena sun nan ko idan ka ga kwantena guda ɗaya a jiye ita kaɗai sai ka ɗaga kai sannan za ka iya ganinta to sai ka ga an ɗora wa jirgi guda ɗari biyar guda dubu ɗaya shi kaɗai ya ɗauko kuma ba mt ba da kaya a ciki ya keta cikin ruwa ya taho in ka hango ta ka hango shi daga nesa idan ka taba zuwa a port port wuraren da tashoshin jiragen ruwa idan ka ga jirgi yana dosowa daga nesa yana tahowa za ka zaci kamar ɗan ƙanƙani ne ko ya kusa ƙarasowa ai ta jira ai ta jira kafin ya ƙaraso idan ya ƙaraso ka gan shi ai wani wata unguwa guda ce ba gida ba saboda girmansa to a lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake saukar da waɗannan ayoyin babu irin waɗannan jiragen ruwan amma ya faɗa daga cikin ni'imominsa walawul jawaril munsha'atu fil bahri kal alam fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban daga wanne kuma daga cikin ni'imomin ubangijin kuke karyatawa jirgin ruwa da alkur'ani ya ba mu labari na farko da aka kera tun zamanin annabi nuhu alaihi salam ne ko lokacin da ya ga ci abin nan al'ummar da yake musu da'awa sun ƙi karɓaye addu'a a kan cewa ya ubangiji waɗannan ba masu shiriwa ba ne ya ubangiji ka halakar da su allah subhanahu wata'ala ya ce wasu na'in kulka bi a ayyuna wa wahayina ka je ka kera ka sassaka jirgin ruwa to da ya fara sassaka jirgin ruwan ma wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru bi qala in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru in yazo wucewa in suka zo wucewa sai su dinga yi masa izgidi suna cewa to ai hannan wannan din ma ya fi maka da ma mutumin fa ya koma ya gaji da wa'azi yanzu kuma ya koma ne sassaka jirgin ruwa a'a fasinja zai fara ɗiba a'a kaza izgili kala-kala ce ba kuma in taskaru min na ba ina da tsaro minkum kama taskaru idan kuna mana izgili ba matsala akwai lokaci mu ci gaba da tafiya akwai lokacin da zan rama wannan izgilin da kuke wasu malaman suka ce lokacin da halakar za ta zo musu wasu suka ce a'a akwai ɗabi'ar da suka ɗauka a wannan lokacin lokacin da lokacin da ya zo yake kerawa ɗin da ya gama sai suka mayar da wannan jirgin ruwan wajen zuba dattinsu suka koma zuba datti wasu ma suka koma suna yin bayan gari a ciki yana kallon su ya gyale su sai Allah ya jarrabe su da farfa da karzuwa ko ina jikinsu kuraje ta ko ina karzuwa ta same su to wannan karzuwar da ta same su sun yi sun yi sun nemi magani sun rasa wata ran wani yaji zai yi kashi a cikin a cikin wannan jirgin ruwan sai ya fada ciki da ya fada yana fitowa sai ya warke sai suka gane cewa to ashe ina ya samo magani yace shi ai ba wani magani ya samu ba amma dai ga abin da ya faru ai sai suka koma kowa sai ya shiga ya kunna nusu sai ya fito sai ya warke na karshe karshe da suka koma sai da suka koma katsar abin da suka yi wasu sai an wanke an wanke an wanke an dauraye sannan sai su zuba a jikin su su warke fa inna naskaru minkum kama taskaruna yanzu izgilancin su ya koma ne ya koma kansu to daga nan da ya kera sai Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi fa qul lahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl wannan shine jirgin ruwa na farko da alqur'ani ya bamu labari a tarihi wanda yake zama shine sanadiyar alar da ubangiji subhanahu wata'ala ya amfani da ita ya tseratar da waɗanda suka yi imani tare da annabi nuhu alaihi salam da kuma dabbobi da sauran halittu da suke rayuwa to Allah subhanahu wata'ala yake cewa rabbukumul ladhi yuzilkumul fulka fil bahri ubangijinku shine wanda yake sauwaƙe muku tafiya a cikin ruwa filbahari a cikin teku litabta gomin fadlihi ba don komai ba sai don ku nema daga falalarsa sai don ku nema daga falalarsa to wannan nema daga falala akwai ishara na cewa lallai inda jirgin ruwa yake zuwa waje ne da yake da strategy na kasuwanci akwai alamar samun nasarar kasuwanci a wajen da kuma bunƙasarsa wanda wannan a lokacin da wannan ayoyin suke sauka babu wannan fatin a cikin al'umma domin su larabawa ba su masan jirgin ruwa ba aiki su menene jirgin ruwansu na'am me jirgin ruwansu raƙumi su a sahara suke ita ce safinatu sahara to amma ƙur'ani da ya sauka sai yake kuma magana akan yadda jirgin ruwa yake samar da hanyar samun arziki ne tabta gomin fadli don ku samu daga falalar Allah subhanahu wata'ala wanda wannan ishara ce da akwai mu'jiza ta alƙur'ani a ciki bayar da labaran abubuwan da sai a gaba za su faru kamar yadda muka yi ishara wala hul jawaril munsha'atu fil bahri kal alam waɗannan a jawaril munsha'atu fil bahri kal alam babu su a wancan zamani manya-manya waɗanda suke kama da duwatsu masu girma amma a wannan zamanin kuma an same su wanda wannan ma ishara ce zuwa ga mu'jiza ta alkur'ani innahu kana bikum rahima lalle Allah subhanahu wata'ala ya kasance mai rahama ne ga al'umma to sai ya ce wa idan masakum ad-durru fil bahr to kuma idan kuka shiga cikin wannan jiragen ruwan kuna tsakiyar ruwa sai halaka ta zo ko wata damuwa ta zo watakila kuna da buƙatar ku samu a ta daidaita ba mamaki jirgin ruwa ko kwale-kwalen da kuke ciki ya kasance babu a ya kasance kaya ya masa yawa ko yana neman za a yi balansi to idan alaka ta zuwa ake kira na'am Allah mantawa suke da duk wanda suke ambato balla manta bi'una illa iyahu duk wani wanda kuke kira ba Allah subhanahu wata'ala ba sai ya kasance ya tozarta ba za ku kira shi ba wanda wannan kuma ɗabi'ar waɗanda suka kafirta ne idan halaka ta zo to kuma sai a koma ga Allah ko ai kun ga iblis duk da abubuwan da ya dinga yi na barazana da jin cewa shi ya isa ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi فأوجدني يا أمان على الطين سأقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد جهلك تزو مسا سيتيني na'am da halaka ta zo sai ya ci gaba ya ce ana rabbukumul a'la sai ya ce amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce al'ana sai yanzu wa kad asaita qabl wa kunta minal muslimin yanzu da ya ga halaka shi ma da halaka ta zo sai ya ce shi ma ya yi imani yanzu ya koma ga Allah to haka su ma waɗannan mushirikan duk da suna yin shirka a ƙasa ma'ana ko a kan tudu to amma idan suka shiga jirgin ruwa wayansu ya ƙare daga wannan lokacin zallaman tabi'una illa iyahu sai su tozarta duk wanda suke kira ba Allah subhanahu wata'ala ba sai ya tozarta ba wanda suke kira sai Allah subhanahu wata'ala to falamma najjakum ila albarri aratu lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya tseratar da ku zuwa ga tudu a aratu sai ku juya baya ku koma aikata abin da kuka kasance kuna ci gaba da aikatawa wa kana insanu kafura lalle dan adam ya kasance mai kafircewa ne da ni'imamu da ni'imomin Allah subhanahu wata'ala kafiran yanzu idan suka shiga halakar ma ci gaba suke yi da ne ci gaba suke yi da kafirci yanzu ka duba misalin wanda zai bulaguro a jirgin sama sai jirgi ya hau sama ya daidaita sannan sai a kawo masa giya ya sha ya kwanta shi kenan ya tabaci jirgin sama fa ba wai wayanka ya kare bane ba ba wai magana ake ta wayanka ya kare ba wayan ma dama an riga an daga ai wayan naka in kana taka kasa ne ko to in fa ya daga ya gara tafiyar da yake yi in ya gara a kasa kafin ya daga ma ba wata mota da za ta iya yin wannan tafiyar a fili ana ganin ta akalla sai yayi gudun da ya kai kilomita kusan 300 masu tukin haukami ake ce musu ba jaka ake cewa suna tafiya ba to jaka da rabi zai gara a ƙasa kafin ya daga sama ya gara a jaka da rabi ya daga sama sannan kuma da ya daga sama dama da me ya gara da tayoyi ko to tayoyin gaba ɗaya sai suka makale suka aka suka koma ciki ai wayanka ya kare ko ba haka ba to amma wai anan a zubo maka giya ka dinga kwankwada a sama ka dinga ki kwankwada giya to kaga wannan akwai rashin tsantsar akwai akwai tsantsar rashin rashin yadda da da kudurar Allah to amma su din ma ire-iren wannan kuma da za a ce zai dan fara girgigir yana motsi to yanzu zaka ji sun fara kowa yana karatu irin wanda ya iya mai Jesus yana Jesus mai a'udhu billahi yana yi karatu dai kala kala duk wanda ya taba samun irin wannan experience din ya san yadda yake ga kuma dogon gosulo a bakin banɗakin shiga jirgi saboda ciki da yawa ya kada Allah ka ba mu dace to sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa yadda waɗannan kafiran suke yi idan suna kan tudu idan suna cikin ruwa suna tsantsanta suna komawa zuwa ga Allah amma fa da an dawo da su sai su koma aikata abin da suke to sai Allah subhanahu wataala yace afa amintu
afa amintum an yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaykum أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا نعم الله سبحانه وتعالى يجب أفأمنتم shin kun aminta a fa'amintun an yi sifa bikin janibal barri shin kun aminta ne da cewa Allah subhanahu wata'ala ba zai halakar da ku ba idan kuka kasance akan tudu akan ƙasa haka auyur sila alaikum hasiba ko kuma kuna ganin ba zai iya aiko muku da ruwa na duwatsu ba sun mala ta ji dula kun wakila sannan kuma ku kasance babu wani wanda zai iya taimaka muku am amintu ko kuma kun aminta ne an yi da kun fi taratan ukura cewa Allah ba zai iya dawo da ku cikin ruwan ba fayursila alaikum qasifan min rihi sannan ya aiko muku da qasifan wata guguwa wata iska mai ƙarfi fayyukurikakun sai ta halakar da ku ta nutsar da ku a cikin ruwa bi ma kafartu saboda kafincinku sun mala ta ji dole kuma alaina biyi tabi'a sannan kuma ba za ku iya samun wani wanda zai iya taimaka muku ya tseratar da ku daga wannan halaka ba idan ta zo ubangiji subhanahu wata'ala a waɗannan ayoyi yana ƙara fito da wannan ta'annaci da suke yi da cewa ba dabara ba ce komawa ga Allah lokacin da aka gama aka ga halaka da kuma komawa wajen bijire masa bayan ya tseratar da shi ko ya tseratar da su daga wannan halakar فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين قم فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون sun kasance idan suka hau jirgin ruwa suka ga halaka ta zo to sai su kira Allah subhanahu wata'ala mukhlisina lahu dina suna kiransa suna masu tsantsanta addini gare shi amma idan ya tseratar da su sai su koma kuma suna ci gaba da aikata shirka su to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce to sun aminta ne cewa kawai sai akan ruwa ne za a halakar da su a doron kasa inda suke Allah subhanahu wata'ala ba zai halakar da su bane suna ganin cewa halaka ba za ta zo ba sai a ruwa ne kamar wanda yayi imani ne a sama da ya ka halaka da aka sauka kasa kuma sai ya koma to shin ya dauka cewa Allah ba zai iya halakar da shi a kasa bane nawa nawa Allah subhanahu wata'ala ya aiko wa da halaka din a duniya a doron kasa kuma ba tare da suna cikin ruwa ko kuma suna cikin sama ba to shine yake cewa afa amintum an yasifa bikum janibal bar kun amince ne cewa ba zai iya ba zai halakar da ku ba zai ba zai kifar da ku a ƙasa ba wannan ƙasar da kuke takawa wa yake rike da ita Allah subhanahu wataala shi yake rike da ita to in ya ga dama sai ya kifar da ku kamar yadda ya kifar da wasu waɗanda suka bijire masa a tarihi ba a halakar da wasu bane da kifewar ƙasa فخسفنا به وبداره الأرض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وقارون وفرعون وقارون وهامان سيجي فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون to waɗannan dukkaninsu halakar da su da nau'i daban-daban aka yi to akwai waɗanda aka halakar da su ta hanyar kifar da su a ƙasa ƙasar da kuke takawa ɗin kuke ganin don kun taka ƙasa kamar kun tsira ko wanda yake cikin ruwa idan aka zo bakin gaba aka sauka sai ga ai ya tsira ko to ƙasar da kake takawa ɗin ita ma baka tsira ba idan Allah subhanahu wata'ala ya so ya halakar da kai sai ya halakar da kai kamar yadda ya halakar da kanuna fa kasafna bihi wa bidarihi al-ardh وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين da shi da gidansa da jakadarar da aka bashi duka Allah ya kifar da su aw yursila alaikum hasiba ko kuma in ba haka ba in ma bai kifar da kasar ba sai Allah subhanahu wataala daga sama ya muku lugudan ruwan ruwan duwatsu kamar yadda yayi wa mutanen annabi inna arsalna alaihim hasiba illa ala lut najaynahum bisaha ni'matan min indina kadhalika najzi man shakar ko kuma kamar yadda ya faɗa wa amdarna alaihim hijaratan min sijjin wa amdarna alaihim hijaratan min sijjin mandur musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id a wani wajen yace a amintum man fis samai an yahsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur am amintum man fis samai an yursila alaykum hasiba fa sata'lamuna kayfa nadir kun abunta ne da cewa halaka ba za ta zo ta sama ko ta kasa ba ba iya ba kadai sai a cikin ruwa kadai Allah subhanahu wata'ala yake halakar da mutum ba yana iya halakarwa a kasa yana iya aiko da azabar ta sama ta sauka ko kuma am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra ko kun aminta cewa ba za ku iya ba Allah ba zai mayar da ku cikin ruwan ba sai ya ƙara kaddara dalilin da za ku ƙara komawa ku hau ruwa ku shiga cikin teku to daga nan kuma fa yursilu alaikum qasifan min rihi daga nan sai ya aiko muku wata guguwa mai karfi da wata iska mai karfi fa yukhriqukum sai ta zanto cewa ita ce sanadiyar da za ta halakar da ku bima kafartum saboda kafircin da kuka yi ثم لا تجدوا لكم علينا تبيعا ثم لا تجدوا لكم به علينا تبيعا sannan kuma ba za ku iya samu wani wanda zai iya tseratar da ku daga azabar Allah subhanahu wata'ala idan ta zo ba ai bi sababi kufrikum wa iradikum anillah fala tajiduna nasiran saboda kafirci da bijirewa da Allah subhanahu wata'ala da kuka yi ba za ku samu wanda zai tseratar da ku ba Allah ka kare mu daga azabarka sai aya ta gaba ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا نعم الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم للي من كرم جنس النبي جنس آيان آدم وحملناهم في البر muka kuma ɗauke su fil barri wal bahari a kan ƙasa a kan tudu da kuma a cikin ruwa wa razaqnahum min at-tayyibati sannan kuma muka azurta su daga kyawawa na abubuwan ci da abubuwan sha wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ce muka fifita su akan da dama daga cikin waɗanda muka halitta tafdilan iyakacin fifitawa ubangiji subhanahu wata'ala yana bayanin karamci da girma da matsayi da ya bawa jinsin bani adam a matsayinsu na jinsi baruhum wa fajiruhum kafiruhum wa mu'minihum wannan girmamawar da matsayin na jinsin bani adam ne gaba ɗayansu sawa'un mai imani ko kuma mara imani kafiri ko fajiri wannan jinsi ne tafdil ne na jinsin gaba daya wanda Allah subhanahu wata'ala ya fifita su akan sauran waɗanda ba su ba domin jinsin ɗan adam Allah subhanahu wata'ala ya sakhara sauran jinsin halittu gare shi yanzu sai ka ga ɗan ƙanƙanin yaro ya sa wa raƙumi igiya yana jinsa don ne sauwaƙewa ce ta ubangiji sauwaƙewa ce ta ubangiji sai ka ga ɗan ƙanƙanin halitta na ɗan adam ɗan ƙanƙanin da shi amma ya tara garke na shanu shi kaɗai yana kwantolin ɗinsu shi kadai yana kontrolin ɗinsu kuma ya ja su ya karkata su inda yake so su tafi horewa ce ta ubangiji da ɗaya daga cikin bujiman shanun nan zai biyo shi in ya tumur musashi in yayi sama da shi ya tika shi da kasa shi kenan sai dai ai labarin wani balle kuma ya hada da kaho ya soka masa to amma saboda fifita jinsin dan adam da Allah subhanahu wata'ala yayi sai ya zama shi yake sarrafa waɗannan Allah subhanahu wata'ala ya sauwake masa su wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu Allah subhanahu wata'ala ya sauwake wa dan adam abin da ke ban kasa da wanda yake sama da kasa Allah subhanahu wata'ala ya sauwake masa shi duka dan ya benefitin da shi ya samu dadin rayuwa a wannan rayuwar da yake ciki wannan fifitawa ce ta gama gari ta jinsin gaba daya wa hamalnahum fil barri wal bahr Allah subhanahu wataala yace ya dauke su daga cikin ni'imomin da yayi wa dan adam ya bashi damar hawa abun hawa na tudu da hawa abun hawa na me na cikin ruwa wa yakhluqu ma la ta'lamuna da kuma hawa abun hawa na sararin samaniya ma yusifuhunna illa rahman wannan dukkaninsu yana daga cikin horewa da Allah subhanahu wataala yayi wa dan adam ku dubi yanzu yawan girman aljawarin munsha'atu dinnan manya-manyan jiragen ruwa wanda suke kamar duwatsu idan ka ji ganshi komai girmansa ba waye direba na'am waye direba mutum ne dan adam ne shi yake sarrafawa duk girman nasa gashi nan dai zaka gansu kamar manya-manyan duwatsu amma a ƙarshe akwai wani guda ɗaya shi ne central captain ɗin shi yake juyawa in ya taka birki inda za a yi birki nan za a yi in kwana ce in ya juya nan za a yi duk sauwaƙewa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala da yadda ya fifita jinsin bin adam to haka kuma waɗanda ba ambace su a nan ba a wani wajen yace wa yakhluqu ma la ta'lamuna ka duba jirgin sama duk girman sa za ka duba akwai pilot guda ɗin shi yake jansa ya ɗaga ya sama ya daidaita yana ci gaba da tafiya wannan duk sauwaƙewa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala da ya ba wa ɗan adam wa razaqnahum min at-tayyibat Allah subhanahu wata'ala ya azurta shi da dangin kayan abinci kala-kala dangin kayan abinci da abin sha kala-kala musamman idan ka kwatanta shi da sauran halittu yanzu ka duba abincin jaki ka duba abincin raguni ka duba abincin tunkiya da akuya dala ne kayan daɗi a ce na'am kai ba ka ci apple in a bangaren laraba da turawa kake nan kuma ga ga yalo can ga inabi nan kuma ga mai ga magariya can ga dabino nan kuma ga dinya ga kanya eh ko an masa irin nasa ne wa inaban wa kadba wa zaitunan wa nakhila ga goruba duka kayan ni'ima ne ko ba haka ba yawa so ka dube su irin abubuwan da kake da su ka dubi irin abubuwan da aka baka na jin daɗi na nau'in abincinka da jinsinsa ka dubi sauran halittun mai suke ci wata halittar jira take kai din sai in kainuwarka ta ƙare sannan in ka rufe sannan ta samu tsutsotsi suna nan su ne suke jira sai in ka rufe kai ne abincinsu ka ci ka sha ka yi teɓa ka mace kabari ya karɓa ka rufe tsutsa ta sharɓa yanzu mai ya rage ka zaɓa in ba farali da nafila ba jira take sai ka rufe sannan ita za ta samu abincinka ka duba abincin angulu da allah sai abincin da ka ci ka gama da shi ka ajiye ita kuma abin da za ta samu ta cike ne ka duba abincin kyankyaso ka duba abincin kyanwa to amma kai ka duba abin da Allah subhanahu wata'ala ya azurta ka da shi mina tsayi ba ta na dangin kayan abinci kuma ya azurta ka da ladabin yadda za ka ci abincin idan aka kawo maka yanzu lokacin shan ruwa yayi sai aka kawo wani ruwan sirki zaka sha sai ka sa kofi sai ka dinga sifin ko kuma ka dauki bakin kwanan ka kwankwada ka kula da tinkiyar gidanka idan aka kawo mata ruwan tsari idan za ta sha ya take yi soba bakin take a ciki gaba daya karramawa ce ta Allah subhanahu wataala da bi karrama ka ba kai ma sai yi ka kamar dinkiya in an kawo kai ma sai ka tsoma wancan shi ma ya tsoma da gemun wannan da gemun wancan da mai fari da mai ja da duk gaba ɗaya a zuba a waje ɗaya amma saboda karramawa ta ubangiji subhanahu wata'ala yanayin yadda zaka ci abin da ya azurta ka din ma sai ya sanya maka shi cikin tsari da tsafta warzaqnakum warzaqnahum min at-tayyibat Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da abubuwan da zamu ci na jinsin kayan abinci waɗanda suke masu daɗi wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila Allah subhanahu wata'ala ya fifita ka akan da dama daga cikin waɗanda ya halitta da dama daga cikin waɗanda ya halitta asalin fifitawa wanda wannan ita ce karramawa ta gama ganin da aka yi maka ka dubi sauran halittun gaba daya ka duba fifikon da yake tsakanin yake tsakanin ka da su a cikin karramawa da Allah subhanahu wata'ala yi wa dan adam sai ya sa shi shi mukallafi ne shi mukallafi ne ai yana yana da hukunci a kansa daga cikin karramawa da Allah subhanahu wata'ala yi wa dan adam sai ya bashi hankali wa man yazahu bil aqli wal lisan ga hankali ga kuma harshe na furta magana wanda da dama daga cikin halittu da suka fika abu da yawa ba su da wannan za ka cewa ba su da hankali ba sa iya rarrabe abin da yake daidai da ba daidai ba wannan hankalin shine manatut taklif din da shine aka sanya maka hukunci shi yasa ma idan ka rasa shi sai ya dauke maka alƙalami in dan adam ba shi da hankali ai bambanci sa da dabba kuma ai kadan ne ai shi yasa idan hankali ya bushe ba ma da shiri'i din taklif din da aka dora maka in babu hankali babu shi wanda ya zama mahaukaci babu hukunci a kansa wanda yake ɗan kankanin yaro ne bai san mayyazewa ba babu hukunci a kansa hakanan wanda ya shiga yanayi na ko suma ko kuma gushewar hankali sanadiyar wani abu shi ma babu hukunci a kansa domin hankalin shi ne ya bambance ɗan adam da dabba physiologically physiologically yanayin ɗabi'ar halittar ɗan adam da sauran dabbobi ya akwai kamanceceniya da yawa yawanci yadda ake samun karuwa mutum ɗaya da ɗaya a tsakaninsu su samar da ƙarin ɗaya 1 plus 1 ya zama is equal to 3 manya sun gane karatun a dabba ma ba haka bane wani lokacin is equal to 3 wani lokacin is equal to 4 process din da ake bi a yi na akuya da na tinkiya da na karya da kare ai duka irinsu ne na dan adam ko amma wa yake gani wasurru fi ma yusarru fi ai asirru ake yi ko ba haka ba me yake sawa a aqiya a fili hankali hankali to wannan shine fifikon da Allah subhanahu wata'ala yayi wa dan adam akan sauran halittu wa faddalahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila wata matsala da malamai suke kawo anan kamar yadda malam ibnu kathir ya kawo yake cewa wa qad istadalla bi hadhihi al-ayati al-karimati bi hadhihi al-ayati al-karimati ala afdaliyati jinsi al-bashari ala jinsi al-mala'ika wasu daga cikin malamai sun kafa hujja da wannan ayar akan fifikon jinsin dan adam da jinsin mala'ika wane ne yafi ba ɗaiɗaiku ba ba ana maganar kai ya mu ɗaya daga cikin mu ya mu bayi ba da mala'ika jibril a'a ba wannan ake magana ba ko kuma ana maganar misali a annabi sallallahu alaihi wasallam da wani daga cikin mala'iku ko wani daga cikin ulul azmi ne na rusul da ke daga cikin mala'iku a'a jinsin gaba daya wanne jinsin ne yafi kamar argument din da muka karanta jiya na iblis ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min qab to shin a fifiko da jinsin halittar aljanu wanda iblis yana daga cikinsu an halice su daga ne daga wuta mala'iku an halice su da haske dan adam an halice shi daga ne daga tabo to shin a matsayinsu na jinsi wanda jinsin ne ya fi shin jinsin dan adam ya fi jinsin mala'ika ko kuma mala'iku sun fi jinsin dan adam na'am to a wannan mala'ika jibril da kake magana da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka kafa hujja da cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci mala'iku su yi wa annabi adam sujjada wannan sujjadar da suka yi masa ta girmama shi ce Allah subhanahu wata'ala ya umarce su don su girmama shi ne saboda su masu girman ne don haka ashe su sun fi shi shi yasa aka karrama shi da me da musu da sujjadar da suka yi masa yi masa sujjadar karrama shi ne wannan matsalar matsala ce da ilimi da ita ba zai wani amfani ka da yawa ba jahilcin ta ita ba zai cuce ka ba an gane ko so koma wanne ka ɗauka abin da yake dai tabbatacce shi ne albaru alfajiru cikin jinsin bani adam ai ba za a taɓa haɗa shi da mala'ika ba ba yadda za ka haɗa wanda yake mai bujirewa ne mai saɓon allah ne a cikin jinsin ɗan adam ka haɗa shi da mala'ikan mala'ikan da la ya suna Allah ma a marahun wa ya faɗu na mari umaruna bal ibadun mukramuna ba za ka taɓa haɗa su da shi ba domin shi ɗan adam duk da wannan matsayin da yake da shi idan ya saba wa Allah zai iya dawowa ƙasa ya zama asfala safili da dabba ma ta fi shi ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل dan adam yana iya dawowa ƙasa ma da dabba ya ma fi dabba ɓata saboda ne saboda ya kaskantar da kansa to amma kuma zai iya kaiwa ƙololuwar da idan ya zama baro ne to mala'iku kuma hidima za su dinga masa alladina ya ƙuluna al'arsha wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adhabal jahim masu ɗaukar al'arshi ne suke istighfari suna neman gafara suna addu'a gawa ga mutane bayan Allah na kwarai sannan mala'ikun shigowa za su yi su dinga yi masa maraba da lale da shi da zuriya sama idan ya zama mutumin kirki jannatu adinin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ونعم العقبة idan ya aikata aiki mai kyau ya samu dace da makoma mai girma ya samu dacen aljanna to mala'iku ne za su taho suna tarbansa suna masa gaisuwa salamun alaikum bima sabartum aminci ya tabbata gare ku saboda ne saboda hakurin da kuka yi bane a wanda madalla da wannan makoma da kuka samu so don haka wannan tattaunawar ba ta da wani tasiri mai yawa domin ittifaƙin shine a cikin jinsin ɗan adam annabawa sun fi mala'iku annabawa musamman ulul azmi minar rusuli wa ala ra'sihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan sun fi malaiku amma kuma ta kasa kuma duk wanda yake kafire ne a cikin mutane ko ba za ka hada shi da mai ba da mala'ika ba to kaga kenan a matsayin jinsin tattaunawar a matsayin jinsi ba ta da ne ba ta da fa'ida sosai a matsayin jinsi su haka kuma dan adam zai iya kaiwa kololuwar da mala'iku za su dinga yi masa addu'a mala'iku za su dinga yi masa maraba wa faddallahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila dan haka ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala yayi wa dan adam ba su kirguwa Allah subhanahu wata'ala yace Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakum al-layla wan nahar wa sakhkhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakum al-layla wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana laghafurun kafar lalle ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi mana ba su dudduwa dan adam ne kawai ba mai godiya bane mai zalunta kansa ne kuma mai kafirce wa ni'imomin Allah subhanahu wata'ala ne Allah ka ba mu ikon gode maka akan ni'imomin da kai mana dan zamu dakata abin da muka karanta na daidai Allah ka sa mu tarayya cikin lada kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mu ga suna bari karkar to insha Allah gobe za mu rufe wannan majalisin da tafsiri sai kuma wata shekara da Allah ya kai assalamu alaikum wa rahmatullahi اللهم لا تجمعنا هذا جمعا مرحوما وجعل تبرعنا بعده تبرعا مرحوما لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا حولنا ولا اللهم اجعلنا من متقاي شهر رمضان واجعلنا من المقبولين الفائزين في هذا الشهر الكريم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واجعلنا ممن قام رمضان ايمانا واحتسابا